ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحذركم من الدنيا إذ ليس لها أمان بل هي دار بلاء وامتهان وأود في هذا اللقاء أن نتحدث حول المعروف عنواننا في هذا اللقاء كل معروف صدقة إذا قيل المعروف كل ما طابق الكتاب والسنة قولا كان أو فعلا أو ما أشبه ذلك الحمد لله المعروف بالخير والكرم والامتنان المجادي بالبر بالبر وعلى الإحسان بالإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الودود الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وميزه بالعقل واللسان عن سائر الحيوان وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وخلاصة البشرية الذي كان خلقه القرآن اللهم صل وأكرم وأنئم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن مدار التقوى على فعل الخير واجتناب الشر وعلى إخلاص الدين لله وحده لا شريك له والإحسان إلى العباد إنسهم وجنهم فلقد قال صلى الله عليه وسلم الذي أوطي جوامع الكلم حيث يقول كل معروف صدقة فيا لها من كلمة جامعة شاملة مانعة التي جمعت الخير والخيرات البليغة المحيطة بأصناف البر والبركات ودخل بهذا الإيصال إلى الثقلين الإنس والجن إيصال الدين والدنيوي ومن المعروف أيضا بالجاه والمقال ويدخل المعاونات البدنية والإحسان بالمال ومن المعروف أيضا بالقريب والبعيد وكل من علم غيره علما أو أهدى إليه هدية أو نصيحة فقد تصدق به أو نصاه في الدين وما أشبه ذلك ومن المعروف أيضا أن تهدر أخاك من مضرة ما يضره لا شك من أبدى هذا فقد أحسن إليه أيها الإنسان لا تهقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتقابله بالبشاشة واللسان والفرح وحسن الخلق ولو أن تفرغ ولو أن تفرغ عليه دلو من ماء ليستقي أو العطشان ليسرب أو المتوضئ ولو أن تعطي له صلة حبل وتعينه على قضاء حوائجه ومن المعروف أيضا إماطة الأذى عن, عن الطريق أو الشوك أو الحجر وسد كل فقرات وفجوات وجميع ما يؤذي الناس من المعروف وأيضا كذلك حتى إصلاح للدابة والبهائم هو من المعروف أيضا وتطعم الجائع الفقير وتسقي الظمآن وتغيث المكروب واللحفان ومن المعروف أيضا إعانة أصحاب الهوائج من الأقارب والجيران والعفو عند المقدرة والعفو عمن ظلمك وشتمك ومقابلة الإساءة بالإحسان ومنها أيضا دعوتك إلى طعام وشراب وسماحتك لمن ين... وسماحتك لمن ينتفي بشيء منك أو من ممتلكاتك ومن المعروف أيضا بذل الجهد في قضاء حوائج الناس وهموم الآخرين ومن المعروف أيضا إكرام الكبير والرحمتك وإشفاؤك للصغير ومن المعروف أيضا أن تكون ذا همة ثبت عند الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال أيضا سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فيا أيها الناس لابد أن نعرف كل كلمة أو كل فعل ينذوي لك محبة الآخرين هو من المعروف حتى إذا عطف الإنسان فقال الحمد لله فصار من حقه واجبا ولازما أن تقول له يرحمك الله ذكر الشيخ الباني قال من قال غفر الله لك فقد أحسن إليه ليس هناك شيء في الدنيا يدعو لك من الله سبحانه وتعالى فوق ذلك إذا كل من قال كل من عدس فحمد الله وقلت له يرحمك الله لا شك هذه الكلمة جزيلة وكلمة أيضا لها قيمة في صدره إذا وهكذا أيضا كل من تراه يمشي على قدميه وقلت له يا فلان بارك الله فيك وهذا أيضا من المعروف وأيضا سمعت كبرا بأن أخاك أصابه شيء فتراه فتؤذيه فهذا من المعروف أو أصابه خيرا فتهنئه فهذا أيضا من المعروف ويا عباد الله لابد أن نعرف الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد إما أن يكون قولك عليك وإما أن يكون قولك لك وإما أن يكون فعلك لك وإما أن يكون فعلك عليك لا بد من أمرين ليس هناك ثالث إما يكون ويل لك وإما يكون خير لك يا سبحان الله إذا فعلينا أن نجتهد في هذه الأواني بالدعاء الدعاء للآخرين والدعاء أيضا للآباء كل من قال لأخيه بارك الله فيك أو قال لأخيه الله سبحانه وتعالى ينجيك من كذا فستجيب الملائكة عنه فتدعو له بما دعا لأخيه إذا فلا بد إذا قلنا يرحمك الله أو أصابك خير ما أو أعاذك الله من شر ما فكأنك دعوت لنفسك لأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكثروا علي صلاة يوم الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والعشرة بعشرة أمثالها إذا إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد حميد مجيد فقد صلى عليك الملائكة وصلى عليك المقربون إذا فلنا جميعا أن ننشر السلام وهكذا كل من تلقيته أن تقول السلام عليك فهذا أيضا من المعروف ويجيبك وعليكم السلام إذا قلت السلام عليكم فلك عشرة وإذا أجابك وعليكم السلام فله عشرة وإذا قلت له السلام عليكم ورحمة الله لك عشرين وإذا أجابك وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله له عشرين أيضا وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فإن أجابك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فلك ثلاثين أيضا إذا إذا عرفنا ذلك لابد أن ننفذ السلام قال العلماء ليس هناك اسم من أسماء الله الذي يتداول بين الناس من اسمه السلام لأن السلام اسم من أسمائه وإذا قلت لأخيك السلام عليك وكأنك تؤلنه بأنك لا تؤذيه ولا تقذف له وما أشبه ذلك فعلينا أن نكسر السلام فيما بيننا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da kirari su tabbata ga ubangiji da dukkanin dangogin godiya hakika Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta a masa godiya ta baka da kuma godiya ta aiki wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda kuma Allah ya batar shine batacce ba wata tafarki ba wani tafarki kyakkyawa tsotsar irin tafarkin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyan uwana masu albarka ina mana wasici da kaina da tsoron Allah kuma ina tsoratar da mu da kaina daga wannan duniya mai rudi wanda ba wani abu tabbatacce a cikinta daɗinta gajere ne baya ɗorewa musibarta ma kuma gajera ce ba ta ɗorewa ina so a wannan tsayawa tamu zan ɗan mana tsokaci da abin da ake nufi da ma'aruf idan an ce ma'aruf shine duk wani abu mai kyawu wanda ya dace da umarnin Allah da manzansa shine ma'aruf saboda haka mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzansa manzan tsira shugaban halitta wanda shine ƙarshe kuma duk wata nagarta da alkhairi na dan adam a doran ƙasa in aka ce manzan Allah an gama wanda Allah ya siffanta shi da cewa ɗabi'unsa su ne alƙur'ani tsira da aminci tabbata ga mafi girma a cikin bayi mafi ni'ima a cikin bayi salati da sallamewa su tabbata akan sahabban manzon Allah da alayen gidan manzon Allah da waɗanda suka biyo bayan manzon Allah da sahabbai da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku yan uwana ku sani ku yi tsoron Allah iya tsoron Allah kar wanin ku ya kuskura ya mutu ya koma ga Allah face yana musulmi wannan shine addu'ar annabawa kowane annabi ita yake roƙon Allah Allah karka kashe ni sai ina musulmi Allah ka tashe ni ina tafarkin musulmi Allah ka tashe ni ina furta kalmar musulmi idan annabi guda yana roƙon haka ina kuma ni ina kai ku sanin cewa taqwa tana daga cikin alamun taqwa aikin alkhairi da kuma ne santa sharri sannan mu sani kuma yana daga cikin taqwa tsarkake addini sai ga Allah kadai bisa karantawar manzansa sallallahu alaihi wa sallam mu sani yana daga cikin al'ihmina daga cikin ma'ana al-ma'ruf ihsani izuwa bayi ihsani izuwa aljanu Allah subhanahu wata'ala da ya aiko manzansa manzan tsira manzan Allah wanda Allah ya bashi madaurin kalmomin magana manzan Allah zai faɗi magana guda ɗaya amma zaka ga ta kunshi hikimomi da maganganu masu yawa daga cikin ire-iren waɗannan maganganu na manzan Allah masu kunshi da hikima faɗinsa da yake cewa kullu ma'rufin sadaka duk kyakkyawan abu sadaka ne ka kalli dan uwanka kai murmushi na jin dadi sadaka ne ka kalli dan uwanka mana cikin annatsuwa sadaka ne kai duk abin da zaka ce ayi na kwarai shi ma sadaka ne to ya ɗan uwa mu sani wannan wace irin kalma ce ta tattaro abuwa masu yawa ta hada komai na alkhairin duniya da lahira baki daya kalma ce ta fito daga wanda yake yafi kowa iya fasaha harshe yafi kowa iya magana kuma duk wani albarka tana cikin wannan kalma bisa wannan kalma ta manzon Allah ka kyautawa dan adam ka masa magana kyakkyawa ka masa addu'a shi ma ihsani ne haka tsakaninka da 'yan uwanka aljanu musulmai haka kuma yake wannan kyautatawa ta kunshi kyautatawa ta addini ko kuma kyautatawa ta rayuwa a waye gari ma'ana ka taimaki mutum ka bashi abin da zai taimaka zai wa rayuwarsa ma'ana gata kaga wannan taimakon rayuwa ne ko ka koya masa addini ko ka faɗa masa ga abin da in yi zai samu tsira shi ma wannan ma'ana taimako ne sannan yana daga cikin taimako kuma kamar yadda malamai suka faɗa taimaka mutum ba shi da lafiya wajen ka ba shi magani ko ka ba shi abin da ya samu garkuwa don ya ƙara samun lafiya yana daga cikin ihsani kuma taimakawa da dukiya kamar yadda yake ma'arufi ne babba ka taimakawa dan uwanka wanda yake mabukaci na kusa ne ko na nesa amma mu gane cewa yan uwanka na kusa sun fi cancanta da kai fiye da kowa shi yasa aka ce ma'ana manzo Allah yake faɗa wa sahabin manzo Allah yace wa bada bi man ta'ul ka fara kyautatawa da wanda nauyinsa yake kanka daga nan sai yan uwa sai kuma wanda yake mana kusa dan uwa shi yasa mu sani cewa duk wanda ya koya maka addini ko ya nuna maka wani abin alkhairi ko ya maka nasiha to wannan sadaka ce ya kamata mu gane wannan ko ya nabba har da kai cewa ne ya kamata ka taimaka wani da kaza ko kuma wani ya kamata ka daina kaza shi ma wannan nasiha ce sannan ko kuma ya ce maka in kai kaza za ka yi kaza kar ka sai mota iri kaza karka gina gida iri kaza karka yi gini a guri kaza dan akwai ruwa zai iya cin maka wata watan wata rana ko kuma in za ka yi ma'ana shuka karka yi amfani da iri kaza gona kaza ka sa mata iri kaza duk wannan amfani ma'ana nasiha ce kuma ma'aruf ne domin duk wani abin da ka sani in dai mai kyawu ne ma'aruf ne kuma in kai kana da ladan sadaka in za a ce kallon mutum ne na kwarai kallon jin daɗi kana da ladan sadaka murmushi ma kana da ladan sadaka to ina kuma ka ce yi kaza bar kaza ko ka ɗauki kaza kaza ka bashi ko ka ce wane taimakawa ne da kaza to kaga shi ma ba karamin sadaka bace ba ba karamin alkhairi bane ba ya ku yan uwa mu sani cewa kar mu na kankantar abu ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce ɗayan ku zai iya yin sadaka ko kyauta da abin da bai kai cikin tafin hannunsa ba amma in yayi da tsarkin zuciya Allah zai raina masa wannan abu zai tare nan shi ranar alkiyama zai kai rizqin Uhud girma to dan Allah idan ka ba da cikin tafin hannu inda tsarkin zuciya Allah ya raina maka shi ya kai rizqin Uhud girma to ina kuma in ka ba da mai yawa sama da haka kaga Allah kadai ya san linkin balinkin da Allah subhanahu wataala zai maka shi yasa mu yawaita sadaka mu yawaita alkhairi mu yi kokarin duk inda muga ƴan uwanmu mu musu sallama shi yasa yin sallama yana daga cikin alamu na aminci duk lokacin da kace mutum assalamu alayka hakika ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka kaga kenan ba za ka cuce shi ba ba za ka zalunce shi ba ba za ka tare masa hanyar samu ba ba za ka yi gulmarsa ba wannan shi ke nunawa amma in kana mutum sallama kuma kana gulmarsa kana cutarsa to kana warware sallamarka sallamarka daban kai kuma daban shi yasa in kai sallama ka ce assalamu alaikum kana da lada goma in ya amsa maka irin naka shi ma goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana da ashirin in ya amsa maka haka shi ma ashirin in ya ce ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu in ya amsa kai talatin in ya amsa maka irin naka ma talatin in kun gaisa hannu guda biyu manzo Allah ya ce ba za ku janye hannunku ba bayan kun yi musafa sai zalban ku baki da Allah ya wanke muku su baki daya to kaga kenan kai mutum sallama shi ma ma'ruf ne kai kokarin ka hada hannu da shi shi ma ma'ruf ne to duk mu san cewa dai duk wani abin kwarai shi ma ma'ruf ne haka nan kuma kai kokari dan uwanka zai zauna a guri gurin bai kai ba ka dan masa masa ya zauna shi ma ma'ruf ne in mutum biyu suna ga suna zaune ka zo kana son magana da ɗaya a musulunci ba ka cewa wani ina son ganinka sai ka nemi izinin ɗayan da Allah ina son zangawa ne shi ma ma'ruf ne kuma saboda wannan ya bashi nutsuwa kada ku keɓe ba izinin ɗan uwansa kuna magana idan kun yi dariya shi ɗan zai raya masa wala ala kun yi da shi ne musamman ma idan akwai wanda kai tsakaninku to amma da ka ce da Allah ya haƙuri ina son zan magana da shi ka wanke masa wannan ciwo in a zaune kuma ka ce ma'ana dan matsa min ya zauna baya daga cikin ma'ana ihsani ka zauna tsakanin mutum biyu ka ce da Allah wannan wani matsanan wani matsanan wannan ba daidai bane ba domin kamar ka zo da ma'ana son kai ko musulunci ma'ana baya bukatar wannan kai hatta ta kai mutum yana kan dabbarsa ka ce yana kan dabbarsa ya ce taimaka min komin kaya kaza ka miƙa masa ko ya zo wucewa taimaka min da Allah mu ɗora kayan nan akan babur shi ma sadaka ne ya kamata mu gane wannan ko ka ga ma'ana dutse ko kaya ko kusa ka tsaya ka kauda wannan kusa kauda wannan kaya akan hanya shi ma sadaka ne ko ka ga wani rami akan hanya wala Allah ka fada gajab ka ce bari ya sa aka mata sa alama akan ramin nan yadda kafin mutum ya fada ya sani shi ma sadaka ne kuma ko kuma ka ga ramin ka ɗebo ƙasa ka cike shi ma sadaka ne shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wasu nau'i na aikin gayya manzon Allah na ciki shi yasa baya daga cikin girma ko kamala ta malami ko basalaki ko mai jagoranta al'umma in za a aikin unguwa dole ya fito haka manzan Allah yake aikin gayya da shi an gane ko baka da wani girma illa ka nuna kai ba kowa bane a cikin mutane kana cewa kai ma kamar kowa kake to idan matsayinka na babba al'umma tana kallon ka babba amma kai baka nuna kai kowa bane ba to kowa sai shafa kansa ruwa kowa sai fito aikin gayya kowa sai bada gudunmawarsa wannan zai sa ayyan su gani jikokin mu su gani kenan mun gina akan menene al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari amma idan ba mu haka zan sa kan mu girman kai to babu yadda za a kuma jama'a su fito dan kama baka fito ba Allah ya samu dace sannan mu sani cewa ko alwala mutum yace zai yi taimaka min da Allah ni da fiye wata ne alwala shi ma ma'ruf ne ko kuma yace da Allah ki zubo mini ina wanke hannuna in wanke fuskata shi ma ma'ruf ne ko kuma a waye gari daga alamun tun na jin kishirwa ya zo ruwan ba ruwa mai sanyi ka ce ga ruwa ko kuma ba canji ka ce a'a ba shi ba komai yi amfani da shi ma wannan ma'ana ma'ruf ne tunda mun gani cewa karuwa ta rayu tsawon rayuwa tana karuwanci ba ta aikata daidai amma ta zo ta ebi ruwa a rijiya ta sha kare ya ganta ya zo gurin yana shinshina wannan ƙasa mai danshi ta kwanta ma'ana dan kwalinta ta tsaura a jikin guga ta janyo ruwa ta bashi wannan karen ya sha ya jika hantarsa manzo Allah ya ce Allah ya gafarta mata me yasa ta nuna jin kai da tausayi akan kare kare wanda a ka'idar musulunci ma in ya sa baki a abu sai a wanke abin wannan sau bakwai amma ta ba shi ruwa Allah ya yafe mata ga wata kuma ta daure kyanwa ba ta ba ta abinci ta hana ta kuma ta ci abincin Allah subhanahu wataala ta mutu ta shiga wuta ashe mu gane cewa kenan ko dabba ma tana da haƙƙi akan mu shi yasa duk wasu kiraye-kiraye da za a yi cewa a bada haƙƙin ɗan adam mu ƙarya ne a musulunci manzanmu ya faɗa haƙƙin ɗan adam kuma ya faɗa haƙƙin dabbobi manzanmu ya ce ka a yi mari a fuska dabba ma haramun ne ka rike ta a fuska dabba manzo Allah wata ran yana wucewa raƙumin wani mutum ya kawo ƙara yace ya annabin Allah ka faɗa mai gidana ga aiki mai dan banzan wahala ga yinwa ba abincin kirki manzo Allah ya tsaya akan wannan raƙumi yace ina mi wannan raƙumi yace ga ne yace raƙumin ka ya kawo kuka ga dan banzan aiki ga wahala ba ci ba sha na kirki manzo Allah ya ce kai tsoron Allah wayannan dabbobi da kuke gani ba wai don kun fi karfin su bane ba korewar Allah ce ya ba ku su saboda aka kurke su da kyawu da amana kenan in kai dabba ma ma'ruf kana da lada saboda kama dauka dabba dabba ce wannan yasa manzo Allah ya ce kar ɗayan ku ya wasa wuka a gaban dabba kar kuma yanka ma'ana dabba a gaban yar uwarta kar kuma ya tumata da kasa duk wannan ba a yi in kai kuma ka sabu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana a komai ma'ruf ya shiga in ka zo masallaci ana sallah kar ka daga murya ka cutar dan uwanka in ka zo masallaci ana sallah kar ka yi doguwar kabbara dan wani zai dauka liman ne ya dago ko kuma liman ne ya tafi saboda haka wannan kuskure ne ma'ruf shine ma'ana ka yi kabbara ka ji da iyakanka in za ka yi karatun sallah ka ji da iyakanka kar ka cakuɗa ka karatun wani da karatunka in ka zo kuma ana za ka yi tilawa shi ma haka duk wannan menene ma'ruf ne yana daga cikin ma'ruf kada ka zo masallaci ya cika ka ce kai sai ka taho wannan ya buɗa maka ka ce wannan ya buɗa kafa ka wala Allah kai baka nake ne ko kazami ne wani ya sa farin yadi wani ya sa farin shadda ka zo ka goga masa ba mai jin daɗi shi yasa wata rana manzon Allah yana kuɗuba ya hangi wani ya taho yana buɗa haka yace da Allah zauna laqad azaita nasa ka cuci mutane da Allah zauna a nan gurin in kana buƙatar sahun farko bai hana ka fito da wuri amma wasu fito da wuri kai kuma ka zo so kake ka zo sawan barko ko na biyu ko ƙwarya masallaci wannan ba ɗabi'a ta ƙwarya bace ba wannan ba ma'ruf a ciki Allah ka kiyashe mu magana yan uwa yana daga cikin ko ma'ruf shine taimakawa mutum ko da gatari yace alamun aran gatari alamun magirbi alamun wuka taimaka min da ashana taimaka min da gawayi taimaka min da ice taimaka min da kaza duk wannan ma'ruf ne ko kuma ya ce da Allah ka taimaka mini zan gina zan yi katangan nan amma zan jona a cikin taka shi ma ma'ruf ne ko kuma a waye gare ce da Allah ka taimaka mini dan wuyan nan ka dan ban ma'ana ko kan famfo daya kai kana da bawal shi ma ma'ruf ne saboda ka karmire na kankanta abin alkhairi baka san ta wani Allah zai ji kanka ba baka san a ina rahmat take ba baka san a ina jin kan yake ba ko kwaro ne ko dabba ce ka masa ma'ruf haka manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba na ya koyar da mu in kaga tsanani babu tausayi babu jin kai babu rahama ba daga manzon Allah bane ba an kwaikwayo daga wani ne kai kuma baka cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ci kwalar manzon Allah ya ma kure wuyan manzon Allah idanu manzon Allah sun fito suna kwalla sai da Umar ya dauki makami zai sare mai wuya manzon Allah ce kyale shi me kake so a baka kudi nake so ka bani bayan ba shi da kudagun manzon Allah manzon Allah ce ku bashi sai mu kuma ya kare shikenan manzon Allah haka yake da dabi'un kwarai da langume da afuwa yana daga cikin ma'ruf yafiya da kau da kai kar ka zama ana mai ɗaukar fansa ɗaukar fansa ba daga manzon Allah bane ba kar ka zama ana mara yafiya ba daga manzon Allah bane ba Allah ce fal ya'fu wa yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ku yi afwa ku yi rangwame ku ba ku san Allah gafarta muku wani yana nan ya kullace na zuciya ni ba zan yafe masa ba ya mun kaza to kai waye kai waye kai a duniya in ba za ka yafe masa ba kai ma Allah ba zai yafe maka ba in kai ɗaya da ɗaya in kai yafiya kai ma kai wa Allah laifuka masu yawa shi yasa da aka zo ana yaban ma'ana sai na bakar Allah ya kara masa yadda yadda daga cikin abin da ya faɗa ya ce Allahumma la ta'khuzni bima yaquluna wa ghafir li ma la ya'lamun wa ja'alni khayran mimma yazunnun Allah ya ce ya an Allah kar ka kama ni da abin da suke faɗa Allah ka gafarta min kurakurai na wanda su ba su sani ba amma kai ka sani to kai ma kana da kurakurai wanda abokin da ka bai sani ba amma kai ka sani to in ka yafe masa kai ma za a yafe maka sannan kai waye yanzu ne fa kake mutum amma bayan yan mintoci ka zama gawa inda ake kai karnuka da jakuna in sun mutu kai ma nan za a kai ka ina gida ina mota ina sarauta ina takama ina mulki ina dukiya dukkanin bai ɗaya miki a gurin Allah subhanahu wataala ba bambanci tsakanin balarabe da baka fata ba bambanci tsakanin mai mulki da talaka da mai kuɗi da talaka duk ɗaya muke inna akramakum indallahi ataqakum wannan shine ka'ida in mai yaron gidan ka fi ka tsoron Allah ya fi sarki ya fi bafade in almajirin gidan ka fi ka tsoron Allah ya fi mai gida ya fi alhaji so da ka magana cewa tsoron Allah shine komai ana ake gane bambanci duk abin da Allah bai ba manzon Allah ba in ya baka aikin banza ne manzon Allah ya mutu ana wata kwana 30 kwana 30 a gidan manzon Allah saboda babu ba dora sanwa ba manzan Allah saboda babu sulken yakin manzan Allah ya ba da shi jingina saboda babu abinci a gurma bai hude ya ba da sulken ya karbo a kwanakan abinci to kai dan an baka dukiya ne aka baka kazantar duniya baki daya ne a cikin dukiya banda bala'i na hadisi ya tabbata na manzan Allah sai ya talaka ya shekara arba'in aljanna da kuɗi zai biyo baya to me a ciki kuma manzan Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi dukiya in bai taka zan ba zai shiga wuta manzo Allah ce illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai dai wanda ya damka ya bada dama wanda ya damka ya bada hagu ya damka ya bada gaba ya damka ya bada baya wannan shine zai je aljanna cikin salin alim yan uwa mu tsoron Allah mu gode wa Allah bisa subhanahu wataala bisa wa'annan ni'imomi mu yi kokari cewa ce duk inda mai taimako yake mu taimaka makaho ne yake neman taimako ka taimaka mishi da ido ne yake neman taimako ka taimaka mishi wannan shine al-ma'rufu wannan kuma shine ma'ana badal ma'ruf karka waye gari mai ruwa karka waye gari mai kwange in za ka yi kyauta karka lissafa kawai da ka sa hannu abinda ka dimtso ma'ana ka bayar shi yasa ya zo a hadisi na manzon Allah cewa sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutum bakwai Allah zai musu inuwa da inuwa al'arshi dan da babu wata inuwa sai inuwa al'arshi daga cikin su inda manzon Allah man tasaddaqa bi sadaqatin wanda ya sadaka da wata sadaka fa akfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har hagunsa ba san mai daman sa ya ciyar ba ana nuna mana da an yi magana alkhairin kawai ka dauko ka mika ka ka tsaya tunani ai ban yi ce fa nan yau ba ai ga kudin yan makaranta ta ta tana ta tana buƙatar sakewa ina buƙatar gyara kaza na lalace da ka tsaya wannan lissafin inda ne ya bada dubu ɗari gare ka yanzu ka rage ka ce dubu hamsin sai ka tuno kuma ai wani nabi na baci ya bari bada dubu ashirin sai ka tuno kuma ai ban gama cefanen gida ba ga kuɗin yan makaranta suka koma dubu goma daga nan in aka yi shirka tare dubu ɗaya kawai za ka bada aga waye cutu ya ka cutu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar shi yasa Allah yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah duk abin da za ku yi na alkhairi magana ce ko kalma ko badawa ko aiki za ku samu sakamakon nan a gaban Allah ran alkiyama ubangiji subhanahu wataala ka yafe mana Allah ka bi ba don baki daya wa qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim wa qumu ila salatikum yarhamukumullah